أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين صاروا برؤية النبي المختار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه. cikin ganin daman Allah da ikonsa mun dawo kan karatu wannan littafi namu na ra'iyatu suluki na Imam Sharifi wanda yake magana akan ladubba da ya kamata dukkanin ɗalibi a makarantar sufaye ya zamanto ya ɗoro a kansu. A karatun farko mun karanta baitutuka biyar ne, to a yanzu za mu tashi a ci gaba a inda muka tsaya a wancan karatu. Wannan zama shi ne zai zamanto halka na biyu a ci gaba da karatun wannan namu, wannan karatu namu na rafiyatu suluki. A ci gaba malam yake cewa wa min ba'dihi al-halu wa min ba'dihi al-halu alladhi huwa yaqzatul ورود يرد يرد الكثرة ورود يرد الكثرة في غاية الجبر تشاهد أنحاء النحاة فتنتهي على ثقة ما ليس بالمسلك الوعري فيبدو مقام الثوب وهو ممحد فدونك فقرأ بابه قرأ مرتخي ثم تقيسد أن بيتك قدا قدا أقدم sai mu yi bayani gwargwadon abin da ya sauka a kansu sai mu tashi akan akan baiti na akan baiti na gaba wanda zai zamanto shine na ci gaba saboda karatun murkabin shi gwargwado gwargwado yadda za mu rika fahimta a idan yan uwa basu manta ba mun yi karatu akan makamomi da muridi yake tsallacewa kafin ya kai inda ake bukata a cikin sha'anin Allah sai muka fara magana akan halatul fajr wanda shine hali na farko menene mu dan dada yin rudishan mu dan koma baya kai abin da ake ce maharatu halatu zadri shine mutum yana fagamniyar sa kawai bai san gabas din sa da yamman sa ba bai kuma san kudin sa da arewan sa ba sai Allah subhanahu wataala sai ne kyauta kyautar nan da Allah zai mai sai duka mai wani abu a zuciyarsa na alkhairi da haske sai fara jin kai ba fa ka kawai aka yi shi ba shine haratu halatu zadri ba fa haka kawai aka yi shi gashi nan wani wawa kawai sauki ba kai da yaje ta wauta da rashin hankali a gari ba haka kawai aka yi shi ba to halatu da tarki da shine hali na farko shi muka fara magana akan wannan a wannan ra'iya to idan ya samu wannan sai hali na biyu shine halatu linki ba idan aka tefa mai wannan abin ya kai bai ba kamata ya zama to irin akuya da kare da jaki da doki ba su ne ba su da wata matsala a kansu kawai su ci ciyawa su sha ruwa su kwanta su bacci masu jima'i cikin su jima'i shikenan to shi idan ya samu halatin zafir zai gane baban ba daidai yake da waɗannan ba to daga daga samun halatin zafir sai kuma ya samu halatul lince bayi sai ji to to kai kai ya kamata dai to tunda ba daidai yake da waɗannan ba to ya bambanta da su din to shine halatul lince bayi ita ma mun dan yi magana akan ta na koma baya ne saboda baitukan suna ta'allakuwa da su idan aka zo halatul lince bayi to nan ne zai fara neman su sai fara samun ya kamata yanzu ya tuba daga halin da yake ciki na tuba makami makami ne wanda karatu suka duk za su zo mana akan haka akwai tuba na ammawa akwai tuba na khaswawa akwai tuba na khasil khas ke bantattu ke bantattu dan haka Allah yake da bayansa Allah yana da bayansa akwai ke bantattu akwai akwai gama gari gama gari wanda cikon gari ne kawai su ga su nan akwai su ne ammawa akwai ke bantattu akwai keɓantattun keɓantattu wanda kuma nassoshi na alkur'ani da hadisai duk sun tabbatar da wannan wanda sufaye kuma su suka tsaya suka yi bayani dalla dalla daki daki ba jirgi ba jirgi akan wannan matsayin to idan ya gama da halin halin halatul lintibai to sai halin da zamu karanta a yanzu na gaba yace to min ba'dihi alhalul ladhi huwa yaqzatun alhalul ladhi huwa yaqzatun yaqzatun amma ana ya daure kafin ne saboda larurar waka alhalin da huwa ya kazati to hali na uku bayan halatin zaziri bayan halatin linci bayan sai halatin ya kazati to sai ce alhalin da huwa ya kazatun hali wanda ake ce mai farkawa wato bayan ya tsauki ya faɗi kuto sai kuma ya farka to shine halatin zaziri to alhalatul ladhi huwa ya kazatun halin da ake ce mai kazatun ma'ana farkawa min ba'dihi to yana bayan halatul linci bayan daga ya so ya zo halatul linci bayan to matsayin da zai ƙara matsawa to sai shiga halatul ya kasance kuma. To, shi ya halatu ya gaza sai ma na ce to wurudun ya ruddul kasara fi gayatul jabari. Shi halatu ya kasance wurudun nan ya kawo abinda malaman nawa suke cewa masdari ne amma masdarin yana da ma'anan ismul fa'il ne. Ma'anan wurudun anan waridun ma'ana wani sirri ne zai gangaro daga fadar Allah zuwa gare shi ne waridi. Shi sufa ce kira waridi. to wannan waridin idan ya gangaro ya ruddul kasara karayar da da ya samu da ya samu karaya saboda duk wanda zuciyar shi bata tsaya tsayin daka an yi Allah ba karyayyar zuciya ce gare shi to saboda shi ha waridin idan ya gangaro idan ya samu ya kaza to waridi ne zai gangaro daga fadar Allah idan waridin ya gangaro ya ruddul kasara wannan karayar da ya samu sai ya mai da shi fi gayatil zabari cikin kaiwa matuƙa na ɗori wannan waridin yana gangarowa to da idan yan mana a matsayin makamul ya kazata waridin ke gangarowa waridin yana gangarowa a matsayin nan makamul ya kazati to wannan waridin karayar da ya samu sai gyara mai wannan karayar sai zama to ya gyara ta ya samu ɗoruwa da Allah mutum ya kare bayan karewa ne za a yi mai ba ɗorewa ɗori ba idan ya wanke daga ɗorin sai ne sai ci gaba da ne sai miƙe ci gaba da tafiya to idan aka samu karayar da aka samu warijin ya zo ya ɗora wannan karayar to sai mu ji to in an ɗora karayar to kuma menene zai faru bayan nan to sai malai ce to idan aka ɗora wannan karayar to fa ya fito makamu taubi to sai matsayi sai makamu tauba ce sai bayyana ana ɗora shi to sai kuma makamu tauba ta sai magana tuba saboda musulunci yana da makamai ne da yawa sai makamu taubati sai malai cewa huwa mu mahadu shi makamu taubati shine abin shimfidawa shine mataki na farko duk da yake ita ma tuban matakai matakai matakai ne um, a cikin makamu taubati ana samun muqamul muhasabati ana samun muhasaba duk da wasu daga cikin arifai sun ɗauki muhasaba iri biyu ce akwai muhas al-muhasabatu qabla at-taubati akwai al-muhasabatu ba'da at-taubati to duk dai ba da yake nan kamar yadda na faɗa karatun zamu rika yin shi ne a takaice a za mu rika yin bayanin ne a takaice idan hali yayi nan gaba mun sauke wannan littafin mun sa wani to kuma sai a fara da wasu bayanan to idan ya zo makamin a sai a afwan na tsallake baiti ɗaya. Bayan ya samu makamu ya kaza muka yi magana ko? To ba shi ba a zo maganan makamu tuba ba sai ce to, tu shahidu an ha an nuhati. To a nan, kamar yadda na faɗa muku kafin mu fara karatu na ce littafin yana da bugu iri iri iri iri. Shi yasa ga yanzu ga wannan wanda muka tura a PDF yanzu dai shi nake karantawa, to kuma ga wannan da ke hannuna. to idan nazo wajen da ke da irin waɗannan idan akwai fa'idar da ya kamata in tsaya in duba wannan din in duba wannan to sai in duba domin mu fitar da ma'anonin da duk suka zo a cikin bugun a wannan da ke hannuna wanda zan tura muku PDF din bayan mun gama cewa yi tushahidu in ha an nuhati fatantahi to akwai dan kuskure ba in ha bane shi ma tushahidu an ha an nuhati bayan an samu kare an samu farkawa ko shi ne baitin da ke sama dama na ce mun manta ne muka zanna kaɗai ko to bayan an samu farkawa sai wariji ya gangaro sai ya ɗora karayar da aka samu go to ana samun wannan ɗoruwar karayar to shahidu an ha an nuhashi to kawai sai kai fara mu shahadar manufar manufar ne shi ne an ha al maqasid sai ka fara ganin sai a fara haka maka manufar waɗanda suke sun nufa fadar Allah sai ka fara jan kai kana farkawa aka dora ka sai ka farka kai ga wasu sai ina za su ne ba haka bane dama ko da mai karaya kana karye ina za ka iya zuwa sai aka dora ka da aka dora ka sai ka warke kai ma irin yadda mutane ke tafiya kana ka fara tafiya to shi da sai to shahidu anha an nuhati a wannan nuskar kenan da take cikin wannan PDF din sai ka fara ganin manufar manufata an nuhata to su ne manufata manufata ma'ana waɗanda suka nufi wata tafiya sai ba hange ba kai waɗancan to ina za su ne to idan kai haka fatan tahi kai ma'aikacin da suka nufa fatan tahi ya ce ala fikatin ma laisa bil maslakil wa'ari fatan tahi ma laisa bil maslakil wa'ari to sai ka fara shiga sai ka nufi ma hanyar nan da laisa bai zamo bil maslakil wa'ari mashiga ne wahala tafiya ba sai ka fara gani ah to waɗannan ina za su ne waje kaza to ne kaza to ni ma ya kamata a tafiyar nan da ni to sai saka fare mawa tafiyar guzuri dan kanka zane maka damuwa kaka sha wahala a hanyar tafiyar shine alafi kafir bisa abin shi cewa kai tafiyar nan kai ma da kai za a yi ta kai ta shago ka alisa cewa to kai ma da kai za a yi tafiyar nan to idan aka samu wannan ka samu farkawa karayar ka an dora ka ka ga matafiya ka manufata ka nufashi inda manufata suka nufata sannan ka bi hanyar da ba mai wahalar tafiya ba to a wannan kenan shi kuma a wannan cewa yi tushahidu anha annajashi sai ka ga manufar annajashi tsira to duk dai ma'ana ya kaga dai kusan ɗaya ne yawa shi wannan sai ka ga manufar tsira shi kuma yace anha annuhati manufar manufa ta wasu zaka gani da inda suka nufa wajen alkhairi to sai ka bi su to bayan duk kayi wannan to yanzu tafiya za a zo a kama tingis tingis tingis tafiya fa ta ruhi ne ke magana tafiya ta ruhi ne ke ta jikin nan magana to fa yabdu maqamu tawbi to daga nan sai maqamun tuba din da ne ya tsallake ya tsaya yanzu sai ga fara tunanin to yanzu tafiyan nan ya za a yi ta da Allah kwatanta mu an zo za a yi tafiya a malam sufi eh za mu tafi maulidin kasa eh to to za ta maulidin kasa eh ko za mu tafi ziyara kan a shikenan sai da Allah ke Allah ke mu ce wani da ya kari su sai a zahiri nake magana za a yi tafiya ana nana na kafin tafiyar sai aka eh warke daga kare aka dora shi ya warke aka zo za a yi tafiya a da aka zo za a yi tafiya shikenan a ranar tafiya kawai an zo nan ɗaki na misali za a shi shirya a ciki can sai da sufun gangare ya shigo a ya kawo shadda shi tana ta kanshi da turare ga hular shi tana fushi a ga mana abokan shi ma ya zo da kayan shi kyarkyar ga malam Mustapha ya zo da kayan shi fesfes malam ka dabu kayan shi fesfes kowa kayan shi fesfes shi kuma na ka da wannan dabara dabaran da shi da Allah zai ji daɗin tafiyar nan shi ma ce a to da makila ko wata ƴan kayan shi ya dan wanke agoge ne zai ce ku jira da liman jin dan tsawo na masu kyau ko bai sami yin wanka ba zai je kuskure ma shi ma ya tsawo dan kai ya zama abu nunawa a cikin tafiya din to haka tafiya a fadar Allah fa tabdu maqamu tabi to matsayin tuba shine matsayi na farko zaka fara wanke zinabanka zaka fara kokarin wanke zunubanka wa huwa shi ta mala cewa wa huwa mumahadu to shi da abin shimfiɗa shi ne shimfiɗa farko matsayin tuba duk inda zaka zo a matsayin makami na ma'arifa makamin tuba sai fara kawowa shi ne makami na farko to idan aka zo a aka zo wannan makamin sai malin ya ce to fadunaka dan uwa na harkar sheka ka rike makamin tuban nan da kyau da kyau fadunaka shine ma'anan ka rike shi da kyau ai ma'ana khuzhu ka rike shi ruko kakkai wasa da rikon wannan makamin tuba din kakkai wasa da rikon shi fakara babu kai dan waka kwankwasa kofar ɗakin kofar tuban nan makamin tuban nan yana cikin ɗakin ka kwankwasa mai kofa ya buɗe maka bashi ba sai sai an tuba ne sannan ake tafiya fadar Allah lami lafiya kalam sauraka makamin tuba ne zai fara bayyana to fakara babu ka kwankwasa kofar tuban nan wani irin kwankwasa yace kar a murɗa ni irin kwankwasawan mai tsananin bukata ka kwankwasa irin kwankwasawan mai tsananin bukata nan lamiri din ina je ina da fitar da kawai ne na hau saboda mutanen da ke sauraron karatukan namu ba suna da yawa yau ina samun wayoyi har daga misali kasashen da suke kusa da mu Nijar da Kamaru da sauran da Chad da sauran su haka sauraka shi sa akwai yan uwa wanda suke na suna da hazzi akan amalin shafi arabiya shi sa wani lokaci na kan fitar da wasu kuce kuce na arabiya din da yace faqra babu hutu wannan hudin lamirin zai iya komawa kan ai ma'ana faqra babu taubati ka kwankwasa kofar tuba ko faqra babu ka kwankwasa kofar Allah duk zai iya dauka lamirin saboda idan ka zo da akan wannan matakin to sai ka kwankwasa babu tuba ko ka kwankwasa kofar Allah amma irin kwankwasawan mai tsananin bukata to wannan shine inda muka tsaya za mu tashi min mumin ba'adihi ashiyakul ladhi huwa qudwatun alhamdulillah mun samu baiti uku ne a wannan zaman kamar yadda dama a karatuka irin wannan mukan ba da namban waya saboda yan uwa na kira wasu su ba da shawarwari wasu kuma tambaya da dai sauran abubuwa irin wannan wannan kun saurari wancan karatun ma za ku ji haka duk karatukan mu da muke irin wannan akwai namban waya da na kan bayar saboda yan uwa da ke nesa din namban dan uwanku a cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan Kanawa sabon garin Zaria Kaduna State a Najeriya namban waya 08024-365115 wannan shine zaman mu na biyu halka na biyu a wannan karatu na ainihin rabiyatul suluki wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh